الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 21 ga watan jumada thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ta yi daidai da 22 ga watan 12 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na musa bin umair da ke cikin wannan guwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fannu ta'amul baina zaujain littafi ne na Sheikh Muhammad Siddiq Minshawi a rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 40 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta gabar da malam yake cewa wato karkashin gabar ijtihidi fi ta'alimi nafsik ma'ana ki zama mace mai kokari wajen zama wayayya dukkan wani ilimi da ya kamata a ce kin san shi ya kamata a ce kin san shi dukkan wata wayewa wadda bata ci karo da bata ci karo da addini ba da ake buƙatar mace ta zama tana da ita ya zama kina da wannan irin wayewar musamman irin ta zamantakewar aure mun karanta hadithin na Aisha radiyallahu anha inda take yaban matan Madina da cewa mata ne wayayyu ba kidahumai ba suna ƙoƙarin fahimtar addini da kuma sanin yadda ya kamata su inganta rayuwar aurensu inda kuma muka karanta wato hadithin wata mace da ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce maza duk sun tafi da ilimi da hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam maza sun kwashe sun tafi da shi da haka suna buƙatar su ma mata a ba su wani kaso na ilimin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da maza da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya musu wata rana da za su dinga zuwa yana karantar da su a abinda Allah ta'ala ya sanar da shi da aka ba daidai bane mace tana dubge a gida ba ilimi na addini ba addini ba ilimi na sanin zamantakewar aure wannan kuskure ne mai girma mun karanta kissar auren Abdullahi ibn Wada'a wanda ɗalibi ne a wajen sa'id ibn musayyib inda babban malamin sa'id ibn musayyib ya aura masa yarsa wadda take ta sha karatu ta ƙoshi wanda daga ƙarshe ma matsaloli masu wahala shi mijinta abdullahi ibn wada'a in ya rasa yadda zai da su yakan tambaye ta don ya samu waraka da warwara a kansu mun karanta gabar da mala yake cewa alayki bi ri'ayati zawjiki wa auladiki wajibi ne akan kike zama mace mai kulawa da mijinki kuma mai kulawa da ƴaƴanki lalle kam kulawa da miji da ƴaƴa wannan aiki ne mai girma aiki ne mai daraja da ɗaukaka wanda ya kamata uwa ta tsayu wajen yin sa a rayuwarta game da ƴaƴanta haka mace ta tsaya wajen yin wannan aiki game da mijinta domin kowace irin nasara mijinta ya samu da dukkan wata nasara da 'ya'yanta suka samu wato wannan nasarar ta ce in mijinta ya samu nasara a rayuwa nasarar ta ce in 'ya'yanta suka zama manyan mutane suka zama ainihin wato saboda kulawar da suka samu daga wajen mahaifiyarsu suka samu ainihin nagarta da tarbiyya mai kyau suka zama mutanen kirki wannan dukkan dai nasara ce tata shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tunatar da kowa da kowa kuma har da ita kanta matar cewa dukkanin ku makiyaya ne kuma kowa Allah ta'ala zai tambaye shi game da wannan kiwon annabi ya ware mace da ambato yake cewa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha ma'anar wannan gaba shine mace ita kanta ashe kiwo aka bata a gidan miji kuma Allah ta'ala zai tambaye ta yaya ta kula da wannan kiwon da aka bata a gidan mijinta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wani hadisi yake cewa ita fa mace ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi ma'ana an bata kiwo kiwon mijinta ta dinga kiwatarsa me ke damunsa me yake so menene baya so ya zai dage wajen bibiyar iyayensa da taimakon yan uwansa da kula da hakkan makwabtansa da sauransu haka yayanta shi yasa Jabir dan Abdullahi da ya tashi aure maimakon ya aure wadda take ba za ta taimaka masa ba a rayuwar zamantakewa sai ya aure babba wadda take mai shekaru domin ba zawara ce har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a yake cewa Jabir naga kamar kai aure ce eh ce budurwa ka aura ko bazawara yace a'a ba yarinya na aura ba ya ma'aikin Allah buduru bazawara ce yace kai da zaka aure yarinya wadda za ku yi soyayya ku yi kaza ku yi kaza sai jabir yake cewa ya makin Allah ka san dai mahaifina ya rasu ya bar min kanne na mata su su bakwai a wata ruwaya su tara to da haka sai na ga bari in auro wadda za ta taya kula za ta kula da ni ta kula da su kan auro wadda kuma za ta zama su su goma tilka asharatun kamila kenan in kula da kaina kuma in kula da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga fiqhun jabir dan abdullahi yace kai amma ka kyauta Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure naka to wannan yana nuna cewa lalle mace a gidan miji mai kiwo ce kuma bai kamata ta dinga bacci tana wasarere da wannan kiwon ko wannan amanar da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato dora kuma ya wajabta mata ba har mun karanta kaɗan daga cikin tarihin magabata inda suka samu kulawar iyayensu har suka zama abin da suka zama kamar imam malik ya ba da labari game da kulawar da ya samu wajen mahaifiyarsa lokacin da ainihin wato ta fahimci yana son karatu ya ce mahaifiyata ita ce ta bani dukkan wata gudunmawa ita ta bani dukkan wani taimako ainihin wato da ya kamata in yi in zama wato na samu karatu har ma ta kai ni gaban malar rabi'a take cewa da ni wato ka je wajen malar rabi'a ka koyi ladubbansa da tarbiyyarsa kafin ka koyi iliminsa haka mun karanta kissar Anas dan Malik wanda shi ma mahaifiyarsa ta jinkirta yin aure duk da cewa tana da manema amma ta ce ba za ta yi aure ba har sai ta ga ɗanta ya girma ya zama mutum ya fara zama a majalisi ana karatu sannan za ta yi aure wannan kaga sadaukarwa ta yi dan kulawa da rayuwar ɗanta kuma gashi Anas dan Malik ya zama abin da ya zama duk yana ma yin addu'a yana cewa jazallahu ummi anni khaira laqad ahsanat wilayati da kansa yake mata addu'a yace Allah ya saka wa mahaifiyata da alkhairi hakika ta kyautata jibintar al'amarina zamu tashi gabar da malai yake cewa la tuzhiril khilafati amama al-abna qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yace la tuzhiril khilafat wai kada ki zama mace mai bayyanar da sabani amama al-abna ya a gaban yaya dan kun samu rashin fahimta da mahaifinsu ko kun samu sabani da shi wannan ba daidai bane ki nuna wa ƴaƴanki ba kwa shiri da babansu ki nuna cewa akwai matsala akwai dangantaka mai tsami tsakaninki da babansu wannan kuskure ne babba a rayuwar ma'aurata abin da ya hada ki da shi daban alaƙar da ta yi tsami tsakaninki daban karki abin da za su dinga ganin baƙin mahaifinsu kar ki dinga abin da za su zamto wato mahaifinsu ba shi da daraja da kima da martaba zubewar martabarsa da kimarsa zubewar taki ce rashin ganin girmansa in har kin san kanki kin san me kike rashin ganin girmanki ne ina amfanin suna girmama ki amma suna wulakanta mijinki kuma suna wulakanta babansu wannan baki taimake su ba da haka dukkan wani abu wanda zai zama kaikayi ya zama ainihin wani tabo a zuciyarsu kada ki dinga yi a gaban su a bari sai sun fita a bari sai sun tafi makaranta duk abin da za ku yi tsakankanin ku na rashin fahimta ko sa'in sa ko mai da magana to wannan kwa iya yi amma yin hayaniya a gaban ƴaƴa yin fada da zage-zage da cin mutunci a gaban yaya wannan gidan aure ne wanda wato akwai hadari kwarai da gaske kuma irin yayan da za a kyankyasa a irin wannan gida to a gaskiyar al'amari za su iya zama fitina da annoba a cikin al'umma ba daidai bane mace ta zamto dan tana da sabani ta dinga bayyanar da wannan sabanin a gaban ƴaƴanta azzawajun najihu aure wanda aka yi nasara a cikin auren auren da ba a yi hasara ba nasara aka samu riba aka samu la ta tsufu khilafatuhu fauka sadihi shi dukkan aure wanda aka yi wato sa'a aka samu nasara aure mai nasara wato auren da aka ci nasara a cikin yinsa shine auren da sabanin da ya faru tsakanin matar gidan da mai gidan to ba fa a iya kashe shi fauka sadihi a tsakar gida wannan abu ne wanda ya kamata ke da shi a ɗaki saɓanin da ya faru tsakaninku ku yi ƙoƙarin kashe wannan wutar saɓanin a ɗaki ma'ana duk gidan da ake so auren ya zama mai nasara dukkan gidan da ake so auren gidan ya zamanto ya yi nasara to shine wanda ba a ƙoƙarin bice wutar saɓanin da ta kunno kai a bainar jama'a ko a fili ko a tsakar gida faharisiya azizati mala ya ce ya ke yar uwa aziza shine diya kamar ka ce mai diya shine ma'ana aziza an gane ko eh faharisiya azizati azzauja ala hasmin khilafati wa munaqashatiha ba'idan anil abna yake cewa yake yar uwa mai girma a matsayinki na matar aure ki yi matukar kwaɗayi ala hasmil khilafat wajen daƙile saɓani ki yi matuƙar ƙoƙari wajen ƙoƙarin yanke saɓanin da ke tsakaninki da mijinki wa munaqashatiha da tattaunawa game da wannan saɓanin ba'idan anil abna nesa da 'ya'ya ma'ana ya zamanto 'ya'yanku sai sun yi bacci ko sai sun tafi makaranta ko sai ba sa kusa to sannan sai ku dinga ƙoƙarin tattaunawa wajen ƙoƙarin kashe wata wuta ta saɓani da ta faru tsakaninku li'annan khilafati ta mutu domin saɓanin da ya shiga tsakaninki da shi saɓanin za a iya kawo ƙarshensa ya mutu wa ya buƙa asaruha amma tasirin hayaniyar da kuka yi a gaban ‘ya'yanku da saɓanin da ya ɓarke tsakaninku a gaban ‘ya'yanku to wannan taban zai iya ci gaba da wanzuwa fi ƙulubil abna a cikin zukatan ‘ya'ya kamar yadda ba a so kai ƙarar abokan zama ga iyaye kuskure mijinki ya bata miki kun samu sabani ri ki kwasa ki je ki gaya mahaifiyarki ko ki gaya mahaifinki wannan ba daidai bane kamar yanda ba daidai bane ka dauki sabanin da kake da shi tsakaninka da iyalinka ka je ka gaya iyayenka abin da ke faruwa kana iya ku samu sasanci sabanin ku ya wuce kuna wasa da raha da dariya amma wannan abin yana nan a ran iyayenku in ke kika je kika bata shi duk kirkinsa da nagartarsa da zaman lafiya da kuke tsakani su a mutumin banza suke ganinsa kuma suna ganinsa a matsayin ma'yarsu ba ta dace ba suna kallonsa a matsayin azzalimi da yake cutar da yarsu kuma wannan kila wata gaba ce aka samu ta saɓani kuma ta ma riga ta wuce an daidaita kamar yadda irin wannan zai iya faruwa in kana ɗaukan zancen matarka ai ta yi maka kaza ai kaza take yi ai ta yi kaza kana zuwa kana gaya mahaifiyarka amma ai baka taɓa ɗauko daɗin ka gaya mata ba ai kamata yi in kun yi daɗi ta yi maka abin kirki ta yi maka mutunci ta yi maka wani rufin asiri kamata in ka zo ka dinga yabanta a gidanku ka ce wallahi wance ku taya na addu'a wallahi Allah Allah ya mata albarka yarinyar nan ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza amma in kuna zaman lafiya zaman lafiyan wato su iyayenka ba ka son su farin ciki ba za ka yi tarayya da su a farin cikin ba amma in ka shiga damuwa shine za ka yi tarayya da su a cikin damuwa kai wato bakin cikin kada ya kashe ka kai kadai har sai ka zargo wani ka shigo da shi ciki wannan rashin kyautawa ne ba daidai bane kamata yi in har ka san haka to da dadin da rashin dadin duk su sani amma sanda ta yi mutunci sanda ta yi kirki sanda ta yi abu kaza duk yan uwanka ba wanda ya sani iyayenka baka taba gaya musu cewa ai tana yi maka kaza tana yi maka kaza na jin daɗi da farin ciki da, da kaza da kaza tana yi ma biyayya a sai ran da aka dan samu sabani ko an ta yi rashin kyauta ko kuma halinsu na mata ya motsa ko ziga ko wani abu dai na shedan ya shiga tsakani kuma shine sai ka kwaso ka gaya iyayenka to za ku iya zuwa ku shirya tsakaninku sabanin ya wuce kuna wasa kuna raha kuna dariya kuna cin cingom kuna i love you ɗinku sannan babanka ko mahaifiyarka ko mahaifinta mahaifinka shi kuma yana ganin ta a matsayin ba mutuniyar kirki bace ko da ta sa hijabi da niqabi yana ganin mumu na kare ce an gane ko ya ce ta yawo da hijabi kamar wata baiwar Allah nan ko ba mutu ne kirki ba ce ka ji duk sanda iyayenka za su buɗe baki a kan matarka ba kirki za su faɗa masa kuma laifin waye waye san ba ta da kirki kai ne ke waye san mijinki ba shi da kirki ke ce da haka kai ke kika tallata mijinki a matsayin mutumin banza a gidanku kai ka tallata matarka a matsayin ba ta da mutunci mutuniyar banza a gidanku kuma shikenan sai ka kwance mata zani a kasuwa sai ka zo ka daura mata a gida bayan ka je ka yi wannan sannan sai kuma ka dawo abun ya wuce ta bada hakuri kila ma daga baya ka gano kuskuren ka ne ko laifin ka ne ka kamata ka koma kai nasu wal manso ka koma ka gaya iyayenka cewa gaskiya da na zo na gaya muku wance wallahi sai da na dawo na nutsu sai na ga ashe ba laifin ta bane ga abin da ya faru ga abin da ya faru saboda rashin adalci ne ba zai iya ba ko to wannan gaskiyar magana din mu gane wannan kaga game da iyaye ba ma iyaye ba ƴaƴa ƴaƴa ma ba a san a shigo da su cikin sabani wani in ya dinga surfa bala'i da ashar da cin mutunci da waye a gaban ƴaƴan kuma wannan za ka ga a hankali a hankali mutuncin ka zubiya yake ka dinga zagin mahaifiyarsu a gaban su ka dinga cin zarafinta da cin mutunci a gaban su ba laifi bane dan ka nuna kana sama da ita irin fadan gyara kayan kadin nan da abu nan ba laifi bane su ma su san cewa da ita da su din da a karkashin ka suke amma abu na cin mutunci abu har da shigo da iyaye abu har da zagi ko har ta kai daga duka to kaga wannan gaskiyar magana ba karamin wani tabo bane da mummunan dafi kake dasawa na kiyayyarka a cikin zuciyar yayanka haka ke ma ki zo dan kin samu baban su mutumin kirki baya magana ki zo ki ta bala'i akan sa ki ta faman tsiwa ki ta maganganu ƴaƴan ki suna ji bai ce da ke ta tafasa sauke ba amma suna ji kina ta faɗa to za ga cewa wannan gaskiyar magana koda ke mahaifiyarsa ce to a gaskiyar magana za ki zamanto ba ki da daraja ko kima a cikin zuciyarsu kuma duk sanda wani abu ya tashi zaki dinga jin suna gwaba magana ba sa jin nauyin gaya miki magana saboda ke ma wanda ya aje ki ba shi da daraja da kima a wajen ki da haka sabani har gidan annabi sallallahu alaihi wasallam an same shi amma ba mu taba jin zagi ba ba mu taba jin cin mutunci ba ba mu taba jin gori ba ba mu taba jin duka ba a gidan annabi ba mu taba ji ba sallallahu alaihi wasallam ba mu taba jin haka ba mun kuma karanta hadisan nan da yawa ko ba mu taba jin haka ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam an yi sabanin da har ya ma kauracewa gida wata daya dan kasancewa har gidan annabi an bata masa kuma da aka bata ba laifi bane an bata maka ce an bata maka ba laifi bane an bata dan a gyara ka dauki mataki annabi ya dauki mataki ya kauracewa iyalansa wata guda ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min nisaihi shaharan ya kaurace musu an gane ko akwai lokacin da ma Allah ya shiga masa yace ya nisa annabi in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitun fala takhda'na bil qawl haka Allah ta'ala ya dinga gaya musu ko fa mata ne na daban fa ko fa matan annabi ba sauran haka Allah ta'ala ya dinga fara caman kun ga ba za ku iya ba ku rayuwar duniya kuka sa a gaba da kyalekyalanta to za mu sa annabi ya sake ku sai mu bashi wasu ko kuma ku je ku je abin nan duk kaga an samu irin wannan so saboda haka ana iya samun rashin jituwa ana iya samun sabani kuma wani lokaci sabanin nan ba daga bangare ɗaya wani lokaci kai ne zaka yi rashin gaskiya wani lokaci ita ce za ta samu tuntube ta yi rashin gaskiya so saboda haka duk dai ayi wa an haɗu a mutunci shi yasa fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsanin tana nan wai ko rabuwa za a yi mace akai wa tasrihun bi ihsan ba ko rabuwar aure ba a yin ta da cin mutunci ballantana ba sakinta za ka yi ba ba faɗa ba wai rabuwa za ka yi ita ba to me na cin zarafi wannan gaskiya yana daga cikin kusakuran da ba kyau kuma musamman a gaban yaya wannan ba daidai ba ne qala hakimun wani mai hikima yansahubunahu yana wa ɗansa nasiha yace la tadfi'u sa'ada fi qulubi abna'ik kar ka buce farin ciki da jin daɗi a zuciyar 'ya'yanka bi ish'alil khilafati amamahum ta hanyar kunna wutar sabani a gabansu ma'ana wai duk mutumin da yake so ƴaƴansa ko a makaranta ana gane ƴaƴan da gidansu ba zama lafiya in dai kai masa malami ne wanda kana Allah ya sa kana da ilimin psychology tunda ana koyar da shi a NCE duk wanda zai malanta in yaje karatun NCE ana koyar da psychology an gane ko kamar yadda ake koyar da irin su philosophy da sauransu ana koyar da psychology saboda haka zaka iya gane cewa cikin ɗalibanka ga wani ɗalibi ko dai kaga da yana da kokari ya koma yanzu ba shi da kokari in kai malami ne mai bibiyar ɗalibai zaka iya gano wata matsala za ga matsala ce a iliya ta family ce wani yaron kuma sai ya ganshi kullun cikin damuwa wani yaron ka ganshi kullun cikin bacci wani yaron ka ganshi haka dai so duk gidan da a gidan ba a zaman lafiya tsakanin mai gidan da matar gidan to yakan yi affecting din yaran gidan za a ga walwalarsu a cikin yara daban kuma za a gansu za mu karanta wata kisa a can ƙarshen babin za a ga yadda ba sa son zaman gida kuma wannan yana daga cikin abin da ke sa yara su fara gararan ba su kuma fada hannun da ba a bukata su lalace saboda gidan ba sa farin ciki da gidan ba sa cin jin daɗin zaman gidan Allah Allah suke su tafi makaranta su ba sa son in aka ce makaranta an tashi sai ga hankalin sai a tashi su sun fi son ina ma a makaranta za su yi ta zama ka dai duba yadda yaro baya son makaranta amma akwai yaran da sun fi zaɓar rayuwar makaranta da gida saboda gidan ba daɗi tsakanin matar gidan da mai gidan ba kyau kuma gashi su a matsayinsu na yaya kuna tsakiya duk wanda ka goyi bayansa ka kwaye wa ɗayan baya ka samu matsala ba za ka goyi bayan mahaifinka ba akan mahaifiyarka ba za ka goyi bayan mahaifiyarka ba akan mahaifinka wato wani wata irin rigima ce wadda ku ƴaƴa kawai sai ku rasa yadda za ku yi sai kawai iya in Allah ya kimsa muku basira sai hakuri kawai dai ka zo ka rarrashi wannan ka zo ka ba wannan hakuri ka ba wannan baki ka ba wannan baki to ina daɗi kawai kai ne ka san kawai tsakanin mahaifinka da mahaifiyarka ba a ga miciji ba a zaman lafiya to shi irin wannan za ga yaro in ya tasa in ya balle ya tafi wajen abokai in ka gan shi a da gidansu sai kwanciya bacci in kwa budurwa ce Allah Allah take duk sanda ta samu mijin da zai aure ta wallahi tafiyar ta zace sai ga ta auren ta saboda tana ganin wannan gidan nasu babu farin ciki a ciki ba kuma rayuwa bace a zamanto ku kuna ciki ku a takure ƴaƴan da kuka haifa a takure ai Allah ta'ala ma cewa wala taziru waziratun wuzra ukhra ta bata maka su suka bata ma ya bata miki su suka bata miki ku je can sabanin ku tsakani kar ku sa yaran ku a ciki kuskure ne da aka yake cewa kar ka kashe farin ciki a cikin zukatan ƴaƴanka a cikin zuciyar ƴaƴanka bi ish'alil khilafati amamahum wato ta hanyar kunna sabani da rigingimu da fada tsakaninka da matarka a gaban su wannan wani mai hikima ne ke gaya wa ɗansa wa qala akhar wani mai hikima shi ma ce la tukfir khilafam ra'atika amama abna'ika karfa ka yawaita saba wa matarka a gaban ƴaƴanka fa yukhalifaha abna'uka ƴaƴanka su ma za su dinga saba mata ma'ana da ta yi magana kaza kaza ka kyare ta ka gwasale ta to kamar ai ba ba zaman ba mutunci a ciki a ce kawai ƴaƴanka suna nan ba ita ma kanta a sanyaye in ta zo ma kawai saboda ta san za ta iya zuwa da dan neman wani request ko wani abun nan yanzu nan ka hayayyako ko kuma kai ka sace mata gwiwa to wannan zai sa su kansu ‘ya'yanka su dinga saba mata ma'ana wayan kara so ‘ya'yanka su rena uwarsu to ka dinga yawan rufe ta da fada ka dinga ci mata mutunci a gabansu ai mun karanta wata kissa a can bayan kun tuna inda ainihin wato wani basara ke ya aure ‘yar talaka amma duk sanda ya gano babanta sai ya tashi daga kan karaga sai ya baffa da wansa sai je taro wannan baban nata duk da talakansa ne sai je rungume shi ya sumbace shi to sai ƴaƴansa suke ƴaƴan wannan wato jikokin shi wannan mutumin ƴaƴan basarakin suke cewa wai ya kake ta yiwo baban yace ai ina yin haka ne dan shi kimarsa in kuka ga ina yi masa haka to yadda ya haifa ma haka tana da mutunci kenan baba ku kaga ashe inda ya dauke shi a matsayin talakansa ne yana wulakanta shi duk da ya bashi ƴa to kaga akwai yiwuwar su ma yayan su ga baban su ashe yar talakawa ce ba ta da kima su kuma baban su basara ke ne su rena ta amma yana yin haka ne wa babanta duk da talaka ne dan ƴaƴansa su gani su kuma su girmama babansu Allah ya sa kun gane fiqo to duk wannan akwai shi da haka kaga ana son ko da yaushe ka nuna matarka tana da daraja tana da kima tana da martaba saboda kusan kaso biyu kaso biyu cikin uku na kula da su da tarbiyyar su da zama da su ita take yi in suka rena ta bata da mutunci magana ta bata da balu kai ne a ciki kana kun a ciki amma in ka tana da mutunci tana da kima in ta tsawata za su ji in ta ce ban yadda ba za su hakura to amma kai kanka ka nuna bata isa ba banza ce kaza ne to magana su haka magana ta ita ma da kanta ita karan kanta da maganganunta duk za su zama a banza a gaban a wajen ƴaƴanta da haka wannan kuma kuskure ne mai girma da zaka haifar a gidanka gara ka yara su saba kowa zai iya tsawata musu ba sai kai ba amma an ka nuna babu su bata da daraja komai sai in ka da ce maka wani yayi kaza to ai kaga baka da wakilci a gida kamata yakan ka dawo wani yayi ta tasa shi haka shine daidai an gane ko kawai dai a dinga baka labari in ta kama ce wance ga abin da ta yi amma fa jikinta ya gaya mata kace hold on hold on hold on wa qalat ummun tansahu ibnaha wata uwa ita ma tana wa danta nasiha tace ya bunaye kai dana la ta ɗurid abuna aka karka dinga korar ‘ya'yanka, wa ta ka sanya musu ƙyama filbaiti ka sa musu ƙin zama a gidanka, bi kasaratil khilafati saboda yawan faɗa, saboda yawan saɓani tsakaninka da babasu. Ma'ana wannan uwa tana gaya wa ɗanta tun kan yi aure ƙila tana gaya masa cewa ashe hanyoyin da ke sa ‘ya'ya su ji sun tsani gidansu ba sa son zama a gidansu shine faɗan iyayensu. za ka kamar ba ruwan ‘ya'yanka amma ‘ya'yan faɗan da kake da babansu ko faɗan da kake da iyalanka yana haifar da matsala ga ‘ya'yanka za ga ‘ya'ya daga cikin abin da zai sa su tsanu gidan mahaifinsu shine gidan da ba zaman lafiya waƙalar thalithun wani kuma uba na uku shi ma yana wa ɗansa nasiha yake cewa baitun bila khilafin kasurun min kusuril janna shi kuma wani kirari ya ce ai gidan da babu saɓani wannan wani bene ne daga benayen gidan aljanna ma'ana rayuwa ce mai daɗi za a yi ma'ana ba wai ana nufin ba saɓani ba ɗan abin da ma'a saɓanin ba ma a gane akwai shi an gane ko ba a gane shi su kansu 'yan gidan ba su san yaushe babansu take faɗa da babansu ba ba su san yaushe babansu yake faɗa da babansu ba sani ba ba wai ba a yi ɗin ba ana yin amma ba sani ba wani lokaci sai sun yi bacci ake yi sai sun yi bacci ko dai shi ya zazzaga mata ya mata fada ko kuma ita in tana da korafe-korafe sai sun yi bacci duk ta zo ta zazzage ko kuma sai sun tafi makaranta da haka su dai ba a gaban idan su ba sa gani to shine sai wani mai hikima yake ce ai gidan da sabaninsa bai ma fito ba ballan ƴaƴan gidan ba sani ba ballantana makota ballantana kuma har abin ya kai ga iyaye a ina baitun bila khilafin qasurun min qusuril janna wato in kana son wani bene a aljanna amma a bene ne gashi a duniya amma daga cikin gidaje ko benayen gidan aljanna shine gidan da babu sabani akwai fahimtar juna tsakanin magidan tsakanin mutanen gidan in ma an samu sabanin to sabani ne da ana iya zama akan tebur a baje shi a tattauna a yi abin da za a yi a warware shi shikenan a yi gaba qala shabun wani saurayi hadithu zawaji limra'ati wanda bai dade da yin aure ba da matarsa sabon ango kenan yace lam ara abi wa ummi yahtasimani shi wannan angon ne yake cewa yake cewa matarsa yace wallahi tunda nake ban taba ganin rigimar babana da babata ban taba gani dan Allah wannan ba wani abun yabo bane kai ma har ka girma ka yi aure amma kana gaya iyalanka cewa kai baka taɓa ganin ran da mahaifiyarka suka yi faɗa da babanka ba har ba sa yi bane kuma iyaye irin nada da tarbiyyar da muka samu ai yanzu duk wayannan yan yan yan adabin kasuwar Kano duk su suka lalata wa mutane muka zama muzabzabai muzabzabi na baina zalika muzabzabi na baina zalika mu ba ga koyarwar addinin musulunci ba sannan kuma ba ga ba ga kyawawan al'adunmu ba da muka gada iyaye da kakanni da kasar Hausa kai da ka isa ka ga ai ba wai ba a yi ba amma kai ka isa ka ce garan da mahaifin mahaifin ka ya fito yana magana baba ka tana bayan masa in ka ga haka to duk iyaye ne irin na zamani iyayen matasan iyaye ne inda na ce matasan iyaye sai na ce ma na yanzu ne an gane ko amma dai dattawa irin na da za ga za ga kawai a wannan tsarin haka za ga za ga zai fito ya ce dan me yasa za yi kaza ya kaza kuma ko da abin da za a ce Allah ya bashi hakuri wai ko da akwai gaskiya sai a bashi hakuri in yara sun tafi sai a ce to kai malam da kake ta faɗa ai kaza kaza kaza a hoto ai ni ban sani ba ya ce to ai kaga saboda da yara shi sa ai ban gaya ma ba ai saboda akwai yara shi sa sai a ce maka saboda da yara to shi kake ki gaya mun ya ce to ai ba ga yara suna nan ba shi sa na baka hakuri sun tafi sai ma bayanin ga yanda akai ga yanda akai ga yanda akai amma gida kamar filin kamar zirin gaza faya ko faya eh wannan na feshin wuta wannan na fesowa mala yara suna ta kos malam na rashin albarka yace lam ara abi wa ummi yaktasimani yace ni ban taba ganin mahaifina da mahaifiyata suna fada ba to wannan abu sai ya yi tasiri a kwakwalwar matarsa fa zahabatiz zauja sai matar tasa ta tafi lihimatiha ga sirkata wato mahaifiyar mijin kenan tas'aluha ta je dan ta dan yi course sai ta je ta tambaye ta kaifa la yaktasimani diwala hadhihi alhayati zawjiyya tace ai wani mun zauna da shi yace shi dai bai taba ganin kun yi rigima ba to shine ni ma abin da ya daure man kai shine nazo in tambaya yaya akai wace irin nasara da wace irin hanya umma kuka bi tsawon wannan rayuwa da kuka yi mai tsawon gaske amma ba ku taba sabani ba fa dhahikat hamatuha sai sirkata ta yi dariya wa kala tace ya azizati tace my dear alhayatu zawjiyya ita rayuwar auratayya mumtali atun bisi'ab cike take da wahalhalu akwai kalubale kala-kala kaji ba akwai kalubalen ko babu akwai an samu sabanin an sassamu amma ya kai shi dan bai sani ba har yazo yake ba matarsa labari cewa shi bai taba ganin iyayensa sun yi fada ba amma kaga da ta zo yin course ta ce ai yata wato ita rayuwar auratayya mumtali'a cike take bisi'abi da wahalhalu akwai ‘yan matsaloli walakin na sai dai khilafatina saɓaninmu la ta kharuji kharija hujaratin nan ba ta taɓa barin ɗakinmu na bacci ba duk saɓanin da muka yi bai taɓa fitowa daga ɗakinmu na bacci ba ba mu warware shi ba gaji a ɗakin bacci ake sa in an samu saɓanin anan ake tattaunawa anan kowa zai faɗi ta cikinsa da haka bai fito falo ba balle tsakar gida balle yara su ji kaji akwai sabana amma shi dan bai ma taba ji ba ai dama magana a ce babu sabani ba gaskiya bane tunda an same shi a gidan annaba gidan sahabbai da an sa samu an gane ko so saboda kaga wannan shine abin da ta gaya mata tace ya kuwa ba ba auren da za a ce ba yan matsala ba dan kalubale ba kaza ba kaza babu wannan auren ta ce rayuwar aure saboda girman rayuwar saboda darajarta da matsayinta a wajen Allah dole akwai matsalolin da in ba jarumi ba wanda zai zama mai jimiri shi sa ba iya jurewa saboda fallar da ke tattare da wannan kuma babu ibadar da ta tsone wa shedan ido baya son ya ga tana gudana yanda ya kamata irin rayuwar aure a cikin masu wato waɗanda suke shaidanu da yake bazawa cikin mutane babu waɗanda suka fi ƙayatar da shi suka fi burge shi ya fi ba su mukami sama da waɗanda suke rikirkita rayuwar ma'aurata sama da waɗanda suke zuwa su hana wani auren sakat su hana shi zaman lafiya wannan yanzu nan shaidan zai ba wannan shaidanin da ya je wannan aikin zai ba shi promotion ce da haka akwai saɓani sai dai kawai saɓaninmu bai taɓa fitowa daga ɗakin bacinmu ba yanzu wannan ce za ta je gidansu ta faɗa yanzu shi wannan mijin shine zai je gaya iyayensa cewa sun ɓata da matarsa yau matarsa ta hana shi abinci ko ta kulle gida ta ƙi buɗewa na fata an gane ta ci abu ta yi abinci wata bashi ba ya je ya cika wai din kaza ba mai kyau ba magana ba komai yi kawai ya je ya cika wai din sanga ma da juice mai kyau mai mai abin nan eh a to shi ne ai a gane ko yi shi kenan kuma tana yawan rufe magida ya je yi wani auren yi mana duk ran da ta rufe ko gida ko daki ko kwananta ne ya tafi ya sacan zai kwana a cikin eh, abin nan abin nan eh, alam takun ardullahi wasi'atan an gane ko wa qabadati shurda wato yan sanda suna da shurda jami'an tsaro wa qabadati shurdatu ala ahadi sibyan al mutasharridin wato wasu daga cikin masu sintiri da daddare ma'ana kace yan sanda sun damke wasu wato ɗaya daga cikin yaran da ba su da gi- ba sa kwana a gida wato al mutasharridin sune homeless ba sa kwana a gida kawai sai dai ga mutum da daddare ga yaro a cikin wata 'yan rumfa ko ganshi a wata 'yan kwana ko ganshi a wani kofar gida yana bacci a gurin to shine masu sintiri da daddare suka zo sai suka ramda wani yaro da suka ganshi wanda baya kwana a gida falamma sa'alathu al-ihsa'iyyatul ijtima'iyya wato yayin da 'yan sa kai ko kuma social workers da ya za a cewa social workers su ne al- su- eh, su ne ko? na'am? Mm. yan bijilanci ko? yawwa duk za a sa su yawwa shi ne yan yan sa kai ko yan sintiri da daddare wannan su ake kira al-ikh wato al-ikhsaiyatul ijtima'iyya an gane ko al-ikhsaiyatul ijtima'iyya sune wayannan masu harkar sintiri da daddare yayin da suka tambaye shi shi wannan yaron an sababi tarkihil baita dalilin da yasa ya bar gida baya kwana a gida yake ta gararan ba yau ka ganshi a wannan layin gobe ka ganshi a wajen tukuban mai mai mai tsire daga nan bacci ya kwashe shi ko teburin mai shayi ya akai haka qala sai ce as-sababu yace dalilin da yasa ko ga ina ta gararan ba na ki kwana a gidanmu huwa abi wa ummi matsala ta babata da babana yace sababin wannan gantali da kuka ga ina ta yi iyayena ne fahuma yuhawwilani albayta sune suka rikidar da gidan suka mai da gidan namu ila jahimin suka mai da shi kamar wutar jahannama min kasrati khilafatihim saboda yawan sabanin su fada ake ko da yaushe bu- bu- in kaga an dan shirya daya kwana biyu haka daya kwana daya biyu amma kusan kullun a cikin rikici da rigima a sha gida to kaji wannan shi kuma shine yaron abin yake masa ciwo kawai sai ya zabi kawai ya daina kwana a gida shi yasa na gaya ma ko a makaranta in dai malami mai koyarwa ne kuma yana da fahimta to yana iya gane yaran da suke da mas'ala irin waɗannan da yawa an gane ko in ka ja yaro a jika ka- ka ɗan yi masa yan tambayoyi za ka za ka sha mamakin irin yadda zai dinga gaya maka matsalolin da yake ciki alaiki bi nazafati baitiki wa tansiki malaiki ta wajibi ne akan ki tsabtace gidanki da tsara shi tsabtar gida ba mustahabi ba ne alaiki wajibi ne akan kike zamanto gidanki a tsabtace ɗakinki masha Allah ɗakunanki kin tsabtace su kicin ɗinki an gyara ban ɗaki an tsabtace shi an wanke tsakar gidanki a gyare yaranki in an gansu a gansu su tsabda su ke ma a ganki tsabda ke to wannan wajibi ne ki zama mai tsabtace gidanki watan siki da kuma tsara gidanki gidanki ya zama yana da tsari izra isurura wai ki dasa farin ciki bitan siki bai tiki ta hanyar tsara gidanki watan zifihi da tsabtace shi wayin kina so ki dasa farin ciki a gidanki tsabta za ki dinga yi in har kina son gidanki ya zama gidan farin ciki gidan jin daɗi to ki zamanto komai naki a tsare in an shiga ɗakin ki komai yana kan tsari kitchen ɗinki komai a tsare sannan kuma kina da tsafta to wannan kin dasa farin ciki a gidanki falbaitun naziful munazzamu gidan da yake mai tsafta mai tsari wahatun wani wuri ne min wahati sa'ada daga wuraren da ake samun farin ciki duk mai son wasu wurare da ake samun farin ciki to ya samu gida wadda matar gidan ta san me ake nufi da matar gida mai tsafta mai tsaftace gidanta kuma mai tsara gidanta jammili birrawaihi tayyiba malai yace wai ki kyautata gidanki ki kawata shi da dadadan turarurruka masu kamshi walla masati sahira da kuma wato dabaru masu sihirce kwakwalwa Allah masat an ɗauki hankalin mai gida ɗan sanya wani nishaɗi da farin ciki ga wanda wanda yake zai sihirce masa kwakwalwa ya yi wani abin shi ma bai saya ba shine a sihirul halal ɗin ai bai san san da ya miki kyautar dubu goma ba shi ma bai san san da matsalolinki wajen guda kaza da kika jero su da ya ce granted kawai ya ce a ji a yi amma kin yi futu-futu da ke malam ɗakin ki yayi kaman an abin nan kitchen ɗinki duk gashi nan malam ban ɗakin ga ƙudaje suna ta fareti a ciki kuma ki zo da wani da wani request ɗinki ai shine zaka ji ya balbale ki da bala'i ke baki san halin da ake ciki ba da sauransu kaban akwai kulawa da gyara sai ga wasu abubuwan koda ba za su yi ba za ki ji maganganu masu daɗi sun fito daga bakinsa wujida fi hikimati Sulaiman bin Dawud alaihi salam cikin maganganu na hikima da aka samo daga annabi Sulaiman dan Dawud alaihi salam yana cewa almar'atul aqilatu wai mace mai hankali to amiru baita zawjiha ita ce mai raya gidan mijinta raye gida gida ko ba zai zama rayayye ba ba shi da tsari gida ba zai zama rayayye ba ba shi da tsafta Suleiman dan dawo cikin hikimomin da yake faɗa yace ai mace mai hankali tace wanda za ka gaba ɗaya basirar ta kokarin ta taraye gidan mijinta wal mar'atu safiha alamar mace wawa ce tuhaddimuhu ita ce mai rusa gidan mijin komai ya lalace komai ba gyara komai ba tsafta komai ba tsari an gane ko duk ta riga ta wargaje gidan mijin gaba ɗaya to wannan mace ce wadda take as-safiha tana da raunin kwakwalwa tana da raunin hankali duk mace da ta zama safiha mai raunin hankali ita ce wadda take rusa gidan mijinta da kanta wato in kika bar gidanku babu wani guri da zai sama miki sa'ada ya saman miki sakina sama da gidan aurenki shi sa ita mace mai hankali ita ce wadda take amfani da kwakwalwarta da iliminta da basirarta wajen raya gidan mijinta nan ne daula nan ne palace dinta amma kaga mace bata tana kokarin rusa farin ciki a rayuwar gidan aurenta to wannan a cikin hikimar da aka samu daga annabi Sulaiman bin Dawud ya ce wannan macen alama ne na cewa bata da hankali akwai wauta ta tare da ita wa qila fil hikma a cikin maganganu na hikima an ce qimatul baiti laysa fi sa'atihi wa thamani athasi wai darajar gida da ƙimar gida ba a faɗin gidan ba ne ba a kayan alatu masu tsada da aka zuba a gidan ba shine kyan gida ba wai ba shine darajar gida ba wasu sun ɗauka a samu ƙaton gida fankace ce in ka samu mace wadda take bogaza ɗan ƙaramin gida ma ta kasa maintainin ballantana ka kai ta irin wannan kanta meman gidan in ka ga malam wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut ka dinga ganin inda giza-giza zai saka wani gurin ya ce wata ma bata je gurin ba daga iya inda dan inda take inda ake dan shi shigowa nan kawai take iya gyara saboda haka abun ba a katon gida bane a awa ka kawo gidan ne abun ba wai a kudin da aka kashe mata bane an siya mata kaza kayan kicin an sai electronics an duk ba a nan bane wa aka siyawa a nan gizo yake saka an gane ko shi sa ce darajar gida da kimar gida ba a fadin gidan bane da girmansa ba kuma a irin tsadar karikicen cikin gidan bane wa innama shi kawai gida mai kima fitar tibihi watan sikihi ne yawa tsarin gidan wata za ga ga kayayyaki malam iyayenta ko dai masu wadata ne sun ka komai an kawo amma wallahi rashin tsari in ka je wani wata matar matsayin iyayenta da abin da aka kawo mata bai kai na waccan ba amma an kaga yanda gidan yake a tsare ita kuma wannan ga katon gida ga an cika shi da kayayyaki sai ga rashin tsari a yanzu ko sana'a za ka yi ka je in ka bude wani supermarket ko waye yanda ka tsara kayayyakin da abun nan ai wannan yana daga cikin abin da ke jawo maka kwastomomi sai ka je ga wani mall din ko wani supermarket din ga kaya masu yawa sun fi na can amma an fi zuwa can saboda akwai tsari akwai gurin parking akwai security akwai entertainment in ka shigo akwai mutanen su an koyar da su yanda suke tarbar baki sannan ka je abin da kake nema gashi nan a tsare komai in kana amma wani sai ka ƙari gararan baka a ciki haka fito ba ga abin da kake nema ba kuma akwai a ciki kai ba ma wannan ba ko library ce in ba tsararriya ba ce ba ta da daɗin research na taba shiga wata library mujalladi ne guda ashirin amma da a tarwatsa suke sai ga na ɗayan a nan sai kuma matsalan ka zo sai ga a na biyu take sai ka nemi na biyu a gurin ka rasa research ɗin da za ka yi cikin awa ɗaya ka fito sai ka yi awa biyar a ciki ba gama ba saboda rashin tsari saboda kawai duk wanda ya yi karatu ga kuma akwai masu kula da gurin amma tun da ba su san kan aikin ba ko ba su samu horo ba ne wallahu ta'ala alam duk wanda ya ɗauko littafi a inda ya ɗauko shi daga kantar da ya dauko da ya gama nazari sai ya ajiye shi kawai tafiyarsa su kuma maimakon tun da an dauke su aiki aikin su ne su dauka su ga a ina ka dauko wannan littafin su mai da shi ka gane wato rashin tsari yana haifar da matsaloli da yawa kuma yana kawo gosulo da saurin da rashin sauri wajen yin abu yanzu wata in gaya ma sai ranta ya ɓaci kamar ranta ya fita saboda kawai ta manta inda ta ajiye a shana amma wace mai tsari ta san duk sanda ta yi amfani da ashana a nan gurin take ajiye ta yanzu da ta tashi neman ashana ina za ta je da ta je ta zura hannu sai ta dauko kayanta amma wannan da ta kitta ta gama sai ta wurgar da ita can sai ta taho da ita sai ta jefa ta tsakankanin kujeru ta rasa ina ashana take take kuma ga amfanin ashana ya tashi ka ajiye takalma ta rasa inda ta aje wari daya kuma ka riga ka tsara a ranka kayan da zaka sa wannan takalmin kake so ka sa ko ga safa guda daya amma walla an nemi daya daga ciki kaurawan bai an rasa ta rashin tsari akwai matsala ai mace ba ta da tsari ka samu mace ballagaza wannan ba ta da tsari komai ta samu wurgar da shi take inda ta ga dama ai in kana da hikima ware ɗakin ka ka samun mun kulli kai kai wa kanka tsari ka yi ƙoƙari ta tsaro in kuma ta zama haka Allah ya yi ta an gane ko inda sa'a ya kuma lashatta zabi da ka kai sai kai wa kanka tsari komai dan kar ranka ya dinga ɓaci da yawa duk sanda ka zo neman abin kan dama ka san da ka ajiye ka nemi kayanka saboda haka rashin tsari ba bai yi ba ko wani ya dauka ya je ya auro kaza ya je ya ba shi bane duk mutane ba su san me ake nufi da wani ka je ka kawo an zo an cika maka dakin da abin amma wallahi sai ta baka haushi an gane ba guidance and counseling to ai dama abubuwan da sai a abubuwan da sai a hankali ba marriage counseling wa inna ma fi tartibihi wa tansiki shi gida kimarsa shine a cikin yanda aka tsara shi da kuma irin yanda aka jeranta abubuwa da ke cikin sa waƙila fil waƙila an ce albaitu sagir ta mun zo gurin tsayawa mako mu tsaya nan oho dai mun dan mun taba ai ko sun dauke wutar insha Allah zai mu tsaya nan eh to insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik